lata annabi goma subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamu walhamdulillahi rabbil alamin bismillah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وأصحابه وسلم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة التوبة مدنية وهي مئة وثلاثون آية ولذكر الله أكبر براءة من الله ورسوله إلى الذين آهدتم من المشركين
سورة التوبة wannan sura ana ce mata suran tuba saboda akwai wasu sabon annabi a ƙarshen suran da suka yi tuba su su kabu bin malik kuma suran madaniya ne sai aya biyu na ƙarshe da kajja kuma rasulun minan fuskun azizun ayoyinta 130 ne ko kuma sai dai aya ɗaya wato 129 kenan haka ne walam tuktab fi hal basmalatu wannan sura da ta sauka ba rubuta bismillah ba don annabi sallallahu sallama lam ya amur bi zalika bai umarni da cewa a rubuta bismillah ba saukanta ana ɗauka a hadisin hakim cewa wannan sura ba ta da basmillah idan za ka so makarantunta ma ba su yin bismillah saboda annabi sallallahu alaihi wasallama bai ce a yi bismillah ba bai ce a rubuta ba lokacin da wahayi ya sauka to shi ne mafi ingancin zantuka na malamai hasilin sabanin a cikin hikimar rashin rubuta aya bismillah kai a wannan aya akwai sabani kaman biyar na ɗaya shine abinda mai tafsiri ya faɗa ba a rubuta bismillah ba saboda annabi bai umarni ba ai wanda ma ya wadata ko an tambayi usmanu ya ce shi zatonsa su wasu lanfalu wanda muka gama jiya tana haɗe da ita ne saboda haka ba a rubuta bismillah ba amma dai duk wannan abu shi ne dai ba a rubuta bismillah ba manzon Allah bai yi umarnin a rubuta bismillah ba an fitar daga cikin manansa don bismillah aminci ne da rahama to ita wannan a sura kuma ta sauka ne gaba ɗaya saboda ɗaga aminci da aminci da kafirai a yi tsara da takobi kawai daga ya fata an ce an rawato ga huzaifatul yamani ya ce ko kuna ambaton wannan sura kuna ce surar tuttaubati amma ita sura ne na azaba don duk azaba ne ga kafirai tun farkonta har kashinta buhari ya rawato daga barawa dan azim ita ne karshen suran da ta sauka a ƙurani a faɗinsa shi ita ne ƙarshen sura ta sauka amma ya zama suratul ma'ida ta sauka a ƙarshenta wannan sura ta sauka gaba ɗaya ne lokacin da lokacin da manzo Allah sallama ya ce kala ce ma na zalami alƙurani ba abin da ya sauka na alƙurani sai aya aya harafi harafi sai ta bara'atu da gurhu allahu su gam gaba ɗaya suka sauka ya ce su kan sun sauka ne tare da sahu na mala'iku sahu saba'in sabo sahu dubu saba'in ba mala'ika ne dai dubu saba'in sahu dubu saba'in to saboda haka wannan taswira ta sauka ne a kayan ɗauke amana ga kafirai a musu azaba da takobi shi ne imamu shanibi yake cewa mamata sulha au bara'ata bada'ata bara'atin idan ziliya bi saifi lasta mu basmila wala budda min ha tutu da ita su watan siya ha hukul azai haira mantala ya ce koyaushe ka karanta bara'atu ko kuma ka sada ta da sura saboda ta sauka a maganar takobi ne ba sai ka bismillah ba ba maka gare ta in ka fara a kowane sura in za ka fara na ƙur'ani kowane saka ce bismillah rahmanir rahim amma su abin da ya tabara haka kuma junayi junayi in za ka soma sai ka ce bismillah rahmanir shi ne mafi alherin wanda ya karatu amma banda suran baratu shi ita ba ta barata bismillah saboda annabi bai yi ba bai yi umarni a yi ba to baratun kubuta min Allah daga Allah wa rasuli da manzonsa ilal ladina zuwa ga wanda hatin kuka yi alkawari da ku su min al mushriki da na kafirai kuka yi alkawari alkawari kuma sakeke ba kaidi koma bayan audu na albata ko kuma koma bayan wata hudu ko sama da wata hudu to shine Allah zai warware alkawarin da abinda za mu ambata a cikin suran nan fasihu kafin ku yi tafiya fasihu kafin ku yi tafiya a cikin duniya a amince filarya bayan ƙasa amma arba'ata shirin wata hudu kadai bayan wata hudu to ko ina aka samu kafiri babu jinkiri sai kashi duna arba'ata shirin au fawqaha awwal ya farkon su watan shawwal zulqida zulhajj al-muharram safar farkon su shawwal zulqida zulhaji shikenan wata uku a nan da wata hudu can da aka wuce na rajab abinda zai zo bayan haka babu amana gare ku bayan wata hudun nan walamun ku sani annakun ku gairu mu'jizillahi ba za ku gajiyar da Allah ba ta gunda duk kuka tafi ba za ku tsere ma Allah ba wato shi ne azaban Allah wannan za ka san Allah kuma muzil kebir zai kunyatar da kafirai zai walakantar da su fi duniya duniya bil kalli a kashe su wal'ura wal'ura ɗayan lahira bin nari kuma su shiga wuta a duniya a kashe su in sun je lahira su shiga wuta mu je وأذان سنروا من الله دبع الله ورسوله دمن جنسا إلى الناس كمتاني يوم الحج الأكبر رانا ببن حج شين رانا ببن سلا أسند نني أكدو أكا سند سوء تيوا إياكا الكوري وتاخدي بان وتاخدو kuma dukkan kafiri in an haɗu da shi a kashe shi in an yi alkawari da shi a warware sanarwar ne annallah allah bari'u ba ruwansa biyan mushrikin da kafirai da alkawarin kafirai wa rasulu haka ma manzonsa da allah da annabi ba ruwansu bayan wata huru ba a saurawa makafiri to annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika wannan ayoyi da sayyidina ali a shekara miya sanati wani shekaran tara sayyidina ali ya zama a babban a ranar sallah cewa aikan allah ba ruwan allah da kafirai ana sanar da kafirai sanar da kafirai alkawarinsu da Allah shi ne shawwal zulkada zulhaji in zulhaji ya wuce to a warware alkawarin da aka yi da su na zaman lafiya a yaƙe su wani su sanar shekaran tara ne fazana ya sanar yawon nari ranar sallah bi ma'ana biminan amina amina kwanaki da ake yi aminanin nan sai duna ali yana zagawa yana sanarwa bi hazin ayati da wayannan ayoyi wa an la ya hujja ba da al'ami mushikun da ana yin a hadu aikin haji da musulmi da kafirai duka daya wato kowa yana abin da yake yi to ba wannan sai sayyidu ali aka aike shi ya sanar cewa bayan wannan ba za a yi abin da dalili lokacin da banu bakirin suka hadu da mutan makka suka cuci bani huzata je mun yi maganin wanda mutumin banuhu za ta yana tafiya sai banu bakir yana tafiya da ya tuntube sai ya zagi annabi to shi banu za ta ce don me za ka zage shi sai ya ɗauki kashe na gumi ya yake shi da shi ya kashi to sai annabi ya tsaye da alƙar shi kenan nan mutanen makka kuma sai suka je suka cutar da banu bakri din su banu za'ata su ne masoyan annabi banu bakri su ne su ne wanda suke gaba da annabi to sai annabi ya tsayar da wannan al'amari aka tsayar da wannan alƙawari a mai domin Allah aka ba shi labari shi yana badina aka ce kusa da makka akwai banu hudada da banu bakirin banu bakirin ya yi tuntube ya zage ka banu hudada ya ce don me zai zage ka har ya kai su game da ya kuma kashe banu bakirin din sai banu hudada suka mutane makka suka taimake su akan banu bakirin to shine da annabi ya ji wannan abu ya ce la nusutu ni ma ba za a taimake ni ba in lam an surka ban taimake ka ba wato in bai taimaki ba ni ba ku za a saka kan ba ni bakin ba annabi sai shirya zuwa ya ga yakin makka shekarar hijira na takwas lokacin shekara shekara na tarari to annabi bai je aikin haji ba sai ya tura a jiya aikin haji amma ya sa nana shugaba shi ne sarkin aikin hajjin shi ne sayiduna abubakar a lokacin mushrikai suna zuwa suna dawabi a ɗakin tsara annabi ce ni ba ni so in ga tsiraici saboda haka ni ba zan tafi amma abubakar ka kai ne sarkin yaƙi na bana a sarkin hajji na bana kai ne za ka yi hudu ba abun to shi kenan sai na abubakar sai ya zo zai zama sai amirul hajji ya taho da mutane arba'in a ya zo zai aikin hajji to sai aka aiko kuma sayyiduna ali ya biyo shi akan taguwa ana ce mata albaru ita ne taguwa annabi da yake hawa ya hau kan taguwa annabi ya ce masayyiduna ali ya zo ya karanta wa mutane farkon suran bara'atu zuwa aya arba'in sayyiduna ali ya zo samu abubakar a wani gari ana ce masu arju gune alƙarya ne wanda ya tsakanin makka da madina tsakanin su mil saba'in da shida lokacin da suka hadu sai sayyiduna abubakar ya zaton an tube shi ne sai ya koma madina wajen manzon allah sallama ya ce annabi wata aya ta sauka a kai na yi ba daidai ba ne ya ce a ba haka ba ne da ya dace ne wani ya karanta ma mutane wannan aikan ba sai mutum daga mutanen gidana abubakar ba za ka yi ba ni da kai mun zauna a kogo lokacin da za mu yi ƙaura ya ce na yadda kuma ni da kai kana tare da ni a kan tabgan alkazara ba za ka yi da haka ba ya ce na yadda to sai abubakar ya taho ya shugabanci hajji amma sayyiduna ali shi yake karanta wa mutane alkawarin annabi da kafirai ya kuce to ranar tarmiya wato shine ranar takwas ga watan zulhajji sai mu mutane hudu ba shi abubakar ya musu hadisi ya nuna musu aikin hajjinsu su ya tsayar musu da haji har bayan haka da kwana biyu kuma da aka koma mina to sai shi sayyiduna ali sai yana huduwa mutane yana kuma gaya musu abinda shi aka aiko shi sai yawa kama aliyu ali ya tashi ya sanar da mutane da abin da aka umme shi cewa la ya duhu bilbaito riyanu kada mai tsirara ya sake yin dawafi a ɗakin kaba wanda tsakaninsa duk yake da da annabi akwai wani alkawari to an kunce wanda kuma ba su da alkawari da annabi to shi kenan wanda kuma wa mallam ya kullahu ahadu wanda ba ba ba alkawari tsakaninsa da nabi to shi ma ajalinsa wanda ba yi ba to shi ma ajalinsa shi ma wata hudu ne kuma ba mai shigan aljanna sai rai mumina addini biyu ba za su haɗu a ƙasar makka ba da musulunci da kafirci bayan wani shekara ba za su haɗu abin aikin hajji ba sannan shekara na tara kuma to annabi ya zo ya hajji hajjin ban kwana wanda da ya koma madina kwanaki kaɗan ya yi da su sallallahu alaihi wasallama idan ka san haka da ka san wannan ayat ta sauko ne bayan an yaƙi garin makka maganin zai to shi kenan kada mushiriki ya kusa shi dakin kaba kada ya yi da wafi tsara fayin tuttun in kun tuba daga kafarsu fawayin lakum shi ne ya fi muku alheri da za ku tuba da fi muku wayan da in kuka juya kuka bar imani kuka kafarsu fa'alamu ku sani annakum ku gairu mu'jizillahi ba za ku gajiyar da Allah ba duk bunda kuka bi ba za ku zama Allah ba wa bashirin lazina kamar kai albishin makafirai kuma bi azabin alimi da azaba mai ranadi a lahira mulimin wa huwa alqalbu shine kisa a duniya wal azmku da kamu a dawo mutum a duniya a bautar da shi in ya tafi lahira kuma ya shiga wuta Allah kiyaye mu abu hukun nan Mm. illallazi na sai dai waɗanda a hatim kai kuma yi alkawari da su minal mushrikai na kafirai wanda lanyon kunuku ba kunce muku ba min shuru da yaɗe alkawarin na sharuɗan alkawarin walamin zahiru ba su taimako alaikun kan harin wani ba kamar yadda mutanen makka suna da alkawari da annabi suka taimaki banu bakirin akan banu huzata to wanda ba su yafa fatin mu ilayhim adam ku cika musu alkawarinsu ila muddatin har bakinsu wanda kuka yi atim alaiha inna allah allah yi yana son almuttaki da masu tsoron allah mutum mai tsoron allah allah yana son sa allah ka so mu Allah ka nure mu da tsoronka bayan zan sada al'ashuru hulumu idan wayannan watanni masu daraja suka fita ruwa ahir muddatin tajiri shine karshen fagen sharfin da aka yi to faktul mushrikina ku kashe kafirai har su wajen tumu dubbin da kuka same su ku kama kuma fi hillin a haramin ko a hinnu ko a haramu wato ka haramin makka ko ba yaki amma ko abu ka sami su kama su wa huzurin ku kama su bil asali da dauri ko daure su wa kusurum ku tsare su a ƙauyukansu da biranensu hatta sai sun mazu sun fita aka yaƙi a kashe su ko kuma su fita su imani وأولولاً كذنا متو كل كل مرثد دم مداكتا كتري مسو قوة هيا لجن دادي ونسب كل أي مثل نسبة على الهبيل واتو بكل مرصد ساكتي كل مرصد فإن تابوا منك وسكتوا وسكتوا بالكابتي wa gano salati suka zo da sallah wa ta zakka suka ba da zakka to nan ba du sabilan ku sake musu hanyar su kada ku bize musu gare su in sun yi haka suka sai alƙurƙuren musulunci ko da yake ya takaita kan sallah da zakka don su ne kayan aikin musulunci na jiki da dukiya da sallah da zakka shi ne aiki mai wuya na musulunci wanda aka yi da jiki ko kuma a yi da dukiya saboda haka to idan sun yi shi kenan bayan da la Allah ga wurin mai gafara ne gare su rahimin mai jin kai ga wanda ya tuba nasu saboda kuma kada ku taba su amma matukan suna kafirci to kada ku basu ku tare musu duk hanyar da za su bi su ji daɗi مجيء جارك
وحتى يسمع كلام الله ثم أبلغهما ذلك لأنهم قوم لا يعلمون
wai za a hadu idan wa in hadu idan wani mutum minal mushrikin na kafirai irza ya kai makwabce ka wato ya nemi amincinka ya zo gunga yana neman aminci daga kisa tufajin ka a gaji shi wato kada daga zuwa tun da shi ne ya zo muka to ka sauya masa kada ka masa garajen kisa hata ya zama kalamun har yanzu maganan Allah ajiyar da shi alkurani abubuwan da Allah faɗa sun ma'amin sannan ka isa da shi ma mana hukun amincinsa mauri amni gunda yake aminci ka mai da shi garinsu in bai imani ba domin ya duba a shanin da yanzu da fi amri don ya duba shaninsa ba a garaje in wani ya zo ga musulmi ya nemi a gaza to a gaji shi a tsaura masa kuma a karanta masa magana Allah ya ji mai Allah ya faɗa idan ya ji maganan Allah to kada masa tilas a bashi sai a raka shi har garinsu don ya duba shanesa in ya yi musulunci to alhamdulillah in bai musulunci ba agun kuma ya zama kafirin da suke nan zalika wannan bayanan don su kafirai kamun mutane la ya alamu da san addinin Allah ba wanda bai san addinin Allah ba sanar da shi ake yi falabu da lahum min sama'il qur'ani ba makama su ji qur'ani liyamalu don su yi aiki ko ko ba kafin ko mumini musulmi in bai san magana Allah ba a sanar da shi hukuncin Allah kafin a kama shi da laifin kayi kaza kayi kaza domin ba ka mutum ba a kama shi da laifin da bai sani ba tun da ya kawo kansa to a sanar da shi muje كيف يا يا يقول للمشركين عدو alkawari zai gama ga mushrikai inda layakun Allah wa inda rasul da wajen manzansa suna kafirai kuma alhali suna zambatan Allah da nabi a ce suna da alkawari babu shi ila da zai sai da waɗanda ya hatu kuka yi alkawari da su inda masjidar harmi a wajen masallaci mai daraja shi ne mutanen hudaybiya su ne ƙuwaishawa an toge su daga wannan to masa kamu lakum idan sun tsaya muku akan alkawari da kuka yi a kamu al'adi suka tsaya kan alkawari walam yankuru ba saurare ba to fasta kimu lahu kuma ku tsaya musu akan alkawarin mutanen hudaybiya mutane ne wanda sai da annabi ta daga madina zo kusa da makka zai shiga garin makka ya aika zai shiga makka ya yi dawafi a ya yi umra ba aikin haji ba iyakansa zai kwana uku da shi da jama'ansa duk da su barbaru su mutanen makka kafin makka sai suka ce su ba su yadda ba ba su yadda ya shiga garin ba sai an yi sharadi an suka zo aka yi sharadin cewa annabi ya koma sai baɗi a lokacin da da sharadin ne aka kira sayidina ali ya rubuta sharadin annabi ya koma kada ya shiga makka sai baɗi bayan kuma ga shiga makka to suna haka sai annabi ya farko annabi ya ce bismillahir rahmanir rahim sai sai ibn ali ya rubuta sai suka ce a su ba su da ba ai eh, bismillahir rahmanir rahim min muhammadur rasulillahi daga muhammadu manzon Allah sai suka ce su ba su da ba sai a ce bismika allahumma min muhammadin bin abdullahi ba su da ce manzo Allah ba gashi hakan sannu ali ya rubuta sai ya ce to ani na rubuta sai suka sa hatu ba su da ai da sun san shi manzo Allah ne da ba sanin shi da garin ba sai dai Muhammad bin Abdullahi suka sani kuma bismillah ko ba su yadda bismillah rahman rahim ba sai dai bismillah Allahumma sai da sunanka Allah saboda haka sai dai a rubuta haka sai sayyidina ali ya ce annabi ya ce to ka goge ka rubuta musu yadda suke nufi ya ce annabi ni ba zan iya goge muhammadu rasulullahi ba sai ya ce annabi ya ce ba ne in gari sai ya mira masa sai ya goge ya ce ka rubuta musu yadda suke so باسمك اللهم من محمد بن عبد الله yace amma Allah ya sani ni manzon Allah amma su ban sani ba ka rubuta musu wanda suke so aka rubuta suka ce to a sai dai annabi ya koma sai bali ya zo ya yi lawazin annabi ya ce ka rubuta sai da ya ce a duk musulmai su dubu da ɗari hudu suna kunkuni suna kuka annabi ce ka rubuta za mu koma suka ya rubuta suka ce to wanda duk kafin mutumin garinmu yaje yaje bunka kada ka musulun da shi ka komo da shi mu kuma yin mutumin ka ya zo nan ba za mu koma da shi ba shi kenan sai annabi ya ce masa ka rubuta haka din ya ce ba zan rubuta haka ba ya za a yi muna mu ya zo a mai da shi su kuma nasu in namu ya zo ba za su mai da shi ba amma in wani ya tashi daga ran ya je daga madina mai da shi ya ce ka rubuta suna ganin abin kamar nasara ne bayan an gama haka sai ga wasu mutane daga maka sun yanko kafirai sun babbuge sun ɗaure su sun ji musu ciwo suna ce ma annabi to sai kafirai suka ce wayan nan su ne farkon alkawarinmu da kai a ba mu su mu koma da su ya ce koma da su sai musulmai hankalin cutar suna ce mazu Allah sun cuce mu ba sun mana kaza ya ce ku yi haƙuri Allah zai muku mafita a koma su suna a suna ɗaure cikin gugumi ana dukansu shi kenan wannan abin ko shi ne ya zama alheri da Allah ya sa suka kubce sai suka zo su ba za su je madina ba don za a mai da su su kuma ba su maka sai suka tsaya a tsakanin badar suka yi garin su a gun suka yi wani jarumai duk kafiran madina a makka wanda ya zo sai su tare shi in su zo duniya na zai kasuwanci su tare sai mutanen makka suka damu suka nemi kuma annabi ya karbe su kawai to shi ne ga shi sun kunci alkawari ga su kuma wayan nan sun yi musu sanadi kai fa yaya da alkawari da su in ya zaru alaikum in sun rinjaya kanku layar kuma ba su sauraron ba su kiyaye fikun cikinku illan alkawari na zumunta wala zimmatan ko alkawari da aka daura ya za a yi haka bal yuzukum sai su cuce ko yadda suka iya ya za a yi alkawari da ni ka cuce ni ni ba zan iya cutan ka ba yununakum suna yadda da ku biya bayan da bakinsu maganansu mai daɗi wata ba ku nuna amma zuciyarsu tana ki suna kin cika alkawarin da aka yi yawancin kafirai su fasiku na fasikai ne fasikai ne na ma'amun تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون
ishtarau sun sayi sun sayar da biyatun da yawon allah na alkurani sun sayar sun karbi samanan gailin kudi kaɗan kayan duniya ayatar ku suka bar suka bar iti ba a haɗin binta lishawa tumin sha'awarsu walawa da son zuciyarsu sun bi son zuciya saboda haka suka bar abin da ƙura'ani ya karantar da su fasaddu sun tara mutane sabili ga addinin Allah inna musu sa'a ma kanu ya maduna aikinsu da suke yi ya yi muni wannan irin aiki nasu ya yi muni a kunce alkawari a cuci mumini a tara mutum ga addinin musulunci kuma su ce waya yin alkawari da su wannan ba zai ba saboda haka aikinsu ya yi muni wani aiki nasu mene لا يكونون في مجرمين ولا ذمة أولئك هم المقتدون
la yarkubuna ba su sauraron illan fi muminin a mumini ba su sauraron mumini illan alkawar zumunta illan alkawari wala zimmatan ko zumunta ba su yi to la kawai nan humul mota duna su ne masu shigi kafiri har abada baya nuna mumini da alheri baya kuma tausayinsa mu je فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون fahimta abu in suka tuba suka bar kafirci waƙa musalata suka zai da sallah watar zakata suka ba da zakka koyaushe sallah tare take da zakka ba a raba su to faiwa muku yan uwanku ne su in suna wannan abu sallah da zakka yan uwanku ne fi dini a cikin addini amma wani fasul ya muna rarrabe ayoyi gaskiya da ƙarya liƙaumin ya alamuna ga mutanen da suke sani domin su za su lura su yi aiki da shi amma idan ba su tuba ba ba su yi sallah ba ba su yi zaka ba to wannan babu wani zumunci tsakaninku da su mu je
وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وبعدوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون
wayan na kasu yan suka warware alkawarin da kai aimanin rantsuwansu suka warware alkawarin da kai da su min ba da hadin bayan kun kulle alkawari da su wadanu har suka yi suka fi dinikum cikin addininku suna aibunta addinin Allah to nan kan faƙatu ku yaƙi a yi matar kuli shugabannin kafirai kada ku saurara musu in sun kunce alkawari suka soki addinin musulunci inda musulai mana da ai babu alkawari gare su tunda suna suka addinin musulunci la'allahum su yanda wanda sa tike su bari la imana a wani gun ya ce wato kamar la imana lau la imana ne sai a wani gun a wani rubutu
تقاتلون قوما نفثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين
ala tukasiluna qauman asai ba za ku yaƙi mutanen da daga sun suka warware aimanin yanzu alkawarinsu ba wa mu har suka yi niyan bi irajin su fidda manzon Allah a garinsu na makka lokacin da suka yi shawara suka yi shawara a gidan shawara wanda mun faɗi shawar ajiya su kan ma ba niyyarsu kisansa ba ni a niyyarsu ba wai firewa ba su kashe shi kawai wanda ya ce shi shawararsa yana ganin shi annabi su kama shi su ɗaure shi su sa shi a ɗaki su toshe ƙofar su ban ɗan taga da za a jefa masa abinci shi ɗaya ce maka shawara kai baka iya shawara ba wani ya ce to ni abinda nake gani mu samu muhammadu mu ɗaure shi mu sa shi a kan raguni mu kora shi jeji in ya so ya je halaka a can ya ce kai baka yi shawarwa ba ka in ni mutum iya maganarsa na in ya je ya samu wasu mutane fa to mai bambam shawara shi ne abu jihar ya ce ni gani na mu kama shi idan mun kama kada mu kama shi mu je mu tare shi a gidansa mu gayyaci samari kowane kabila a ba da samari guda ɗaya ga karfa mai karfi a ba shi takobi su je gidansa su sare shi da sara ɗaya su masa kisa ai danginsa ba za a iya yaƙi da dukkan laraba ba shi ne shaidan ya ce to wannan shi ne shawara to shi ne amma ga shi na Allah ce sun yi niyyar fitar da manzo to shawararsu ne da suka yi Allah kuma ya niyyar fitar da manzonsa wa musu ne ba da hukun suka fara muku da yaƙi awwala marisa tun farkon lokaci tun farkon lokaci annabi sallallahu alaihi wasallama bai zo da yaƙi ba su ne suke suke yaƙarsa suke kashe mutanensa tun barkunansu ai hai su katalu lokacin da suka yaƙi huza'a da mutanensu su ne banu bakirin to tun da sun yaƙi masoyanku me zai hana ku kuma ku bar za ku yaƙe su ba shine a sai me ya hana Allah tu ga su goma ba za ku yaƙe mutanen da na kasu suka kunce ai mana mu alkawarin su wa hammu suka yi niyan bi iraji wa suli da fidda manzo daga makka aibomu su ne badawukum suka fara muku awwal maratin farkon lokaci su suka fara saboda haka ko in kun yi kurama ne saboda haka fa ma yamnaukum an tuka taktunu me zai hana ku yake su ku yake su asashen kuna tsoron su ne a tarabunan tsoron su kuke fallahu allah a haku shi ya fi cancanta an tafso ku ji tsoronsa Allah zake tsoro amma ba wani Allah ba in kuntu mumina in kun muminai ne to ku yi haka ku ji tsoron Allah kuma ku yaƙe su wayannan kafirai wanda suke cutar ku suke cutar addinin musulunci wanda suka yaƙi bani huza'ata tare da bani bakar ku yaƙe su menene قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم
qatiluhum ku yaƙe su yu'azibuhum Allah Allah zai musu azaba bi aidikum a hannunku azabin da za a mutu shine a hannunku kuma wa yukzihim Allah zai kunyatar da su a hannunku ya walakan da su a ɗaure su a rinjaye su wani surku ya taimake ku kuma a lokacin kansu Allah zai taimake ku kansu wasu Allah zai warkar da su dura ƙaumi zuciyar mutane mumini muminai bakin cikinsu duk Allah zai yaye musu ma'ana bi ma fa'alu da abin da aka musu su ne bani huzasa za su huce kuma su Allah kuma zai taimake ku a kansu kuma Allah zai kunyatar da su a hannunku Allah zai musu azaba a hannunku saboda haka kada ku bar su ku yage su mu je ويسب Allah zai tafiyar da gaiza gunubikum fushin da yake zuciyanku shine karbaha bakin cikinta karbaha wa yatuba Allah ala man sha Allah kuma zai karbi tuba akan wanda ya so wanda Allah ya so sai ya karbi tubansa biru ya koma irin islami ga musulunci kama abu suyana kaji Allah da ikonsa wayannan abubuwan an yi su duk da musu yana amma Allah ya ga ya cancanta ya karbi tubansa sai Allah ka karbi tubansa shi abu su yana saharu bin harbin wato wannan abubuwa da aka yi sai duka a makka da shi amma ka ji Allah ya ce zai karbi tuban wanda ya so shi ne abu su bayana ya kuma karbi tubansa lokacin da abu su bayana suke cutar da mutanen makka yansa ta musulun da suka koma habasha ka ji Allah da iko da mijinta mijin ya mutu daga can manzon Allah sallallahu alaihi ya aure ta kaga ya zama surkin annabi a lokacin da ake ake wannan yaƙi hudaibiyar nan da shi ne aka yi suru amma kaga shi allah bai sa ya mutu a kafurtin ba allah ka bi tubansa wallahu hakimu allah al'alimu allah su masani ne da abin da ya dace hakimin gwani da abin da zai aikata saboda haka wannan shi abin su yana na yaƙi Allah ga daidai ne daidai ne ya karbi tubansa Allah karbi tubanmu
أما صدقه وأن تدركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليا والله خبير بما تعملون
kaga shi ya musu biyana shi ne dalilin yaƙin badar wanda aka yi kuma shi ya musu biyana shi ne a hudaybiya sai da annabi ya zo gadda maka zai shiga yake bai yadda annabi ya shiga ba amma allah a saninsa ya tun da ma a rubutu an rubuta mai arziki ne sai yin musulunta wallahu alimun hakimu amma sufin shin kan kuna zato ne an tura ku a barku ka ce ni musulmi ne kawai allah ya barka bai jarraba ka ba kana tun haka walan ma ya lamlar tun allah bai sanar sani na bayyana kowa ya sani ba bai san Allah ne na jihadi wanda su kai jihadi minkum naku da ilasi wanda suka tsarki addininsu ai sai Allah ya yi haka kuma tun bai haka ba kuma wadatar zuba su ɗauki min dunin ko ma bayan Allah wala rasuli ko manzon Allah ba su ki walijan walal mumini ko muminai ba su ki walijan masoya ba walijatan masoya ba ai sai Allah ya bayyana son Allahnka da son annabinka da soyayyanka ga musulmi to sannan Allah sai zaɓe ka ai mana tun Allah bai bayyana da hawa ba su ne ake sifanta su da abin da aka ambata min gaihun da gaurinsu dalilin saukar wannan aya kuma da ayan da take bayanta wani su jama'a na shugaban ƙurashawa shugabannin ƙurashawa an kama su a ranar badar daga cikinsu har akwai abbas baffa manzon Allah sai wasu mutane suka fuskance su daga mutanen sabon annabi sallallahu suna aibinta su da kafirci suna ce kaman kai a sayiduna ali yana zargin babbansu abu abu abu abbas ya ce kaman kai annabi a ɗan gidan ku ne har ka haɗa kai da kafirai kana kafirci kun yi kaza kun yi kaza kun yi kaza ana gaya musu haka saboda kulla yaƙi sun yi yaƙi sun ɗaure yaƙi sun zo za su yaƙi manzon Allah suna gaya musu kamar kai ga yanke zumunta kun yanke zumuntan ku da annabi kun yi niyyar za ku zo ku yage shi to sai abbas ya ce to me yasa ne ka kuke yawan faɗan laifinmu kuna ɓoye kyawawan halinmu sai suka ce kuna da wani kyakkyawan hali ne banda wannan ya ce muna shi mun bi kuma kyakkyawan matsayi muna raya masallacin Allah na makka muna kuma muna tsarewa masu aiki ga ɗakin kama muna shayar da su ruwa na alkausara in wani mutum ya fada cikin wata wahala mukan je mu fashe shi abu uku hudun da muke yi raya masallaci da tsaron kaba da shayarwa da ruwa da kunce wanda ya fada cikin wahala shi ne allah ya ce cutar dalilin sauka wannan aya ke nan an masu an tuba ku wadda mai alamin lahu lazina ya domin ku ولا ولم يتخذ من دون الله ولا رسوله ولا المؤمن وليجاه to shine wallahu Allah khabirun masani ne bima ta'maluna da abinda kuke aikatawa ku musulmai ko kuma ya amaluna abinda su musulmai suke aikatawa da gaske ba abinda suka faɗan kuwa haka ne shine Allah zai basu amsa mene ma kana bai dace lilmushiriki na ga mushrikai an yi amuru su raya masajin lai masallatayin Allah ba bai dace kafiri ya raya masallacin Allah ba wato gurin da aka nuna masa aikin nasu da yake ba suna raya masallaci suna tsare masallaci suna hidima wa masallaci suna shayar da masu aikin haji suna shayar da suna kunce da wurare wannan abu duka da aka yi shi idan babu fandishin ɗinsa shine musulunci wannan ko kaɗan ba aikin alheri ba ne shahidi na al'amfusun suna sai da makansu bilkuri da kafirci suna sai da cewa su kafirai ne sannan su ce suna masallacin allah kuma suna sujada magunki don su ƙuraisha sun zama sun kafa gumaka a bayan harami to alubaka sun zama suna dawafi a cikin harami idan sun fita sai su faɗi sun sujada magunki saboda haka wannan kaga sun gama sun yi aikin kirki sun bata da kafirci saboda haka kafirci ne to saboda haka su bai dace ma su ce sun raya masallacin Allah ba shahidi na da amfi sun burkuni ulaika waɗannan habila ta malu ayyukansu ma duk ta rushe wanda ya je dawabi ya dawo kuma ya su da mugunki aika ya kafuta ko don babu sharri sharrin shine imani duk aiki da aka yi in babu imani to ba za a samu amfaninsa ba komin aiki in dai babu imani to ba za a ba za a samu amfaninsa ba saboda haka su duk aikin da suke faɗa sun yi ba su yi ba babu shi to muje mumin a cikin wuta kumsu kajuwa za su dawama saboda haka du abinda suka yi bai tsirar da su ba Allah ke a yi to ga masu raya masallacin Allah kam inna ma ka sani abinda yake akwai ya murwa sajiyar lahi man amana billahi wanda ya imani da Allah wal yawmi lahir ya imani da ranar lahira wa gama salata ya tsaye da sallah abu hudu uku wata zakata ya ba da zaka walam ya ce bai ji tsoron kowa ba illa sai Allah shi ne ya amur masallaci ya dace ya raya masallacin Allah waye ne wannan musulmi ne imani da Allah da lahira da sallah da zakka da tsoron Allah to wannan shi ne in mai yin wannan shi ne ke raya masallacin Allah amma wanda zai yi tsara ya yi da yafi a ɗakin Allah wannan bayi raya masallacin Allah ba sa babu ya kula kawai nan an ya kunu su zamo minal mutadina su zama su ne shiriyu mai wannan aiki shi ne shiriyu Allah ya ce yanzu a jazin ku sanya shiƙatar hajji shayar da alhaji ruwa wai matar masu da rayar masallaci kana yin wannan da kafirci zai zama kamar amanu billahi kamar da yi mai da Allah ne ba zai yi ba waliyamin lahir da lahira wa jihada ya kuma jihadi fi sabilillah cikin tafarkin Allah Allah da kansa ya ba da amsa ya ce la yastawuna ba za su daidaita ba wanda ya yi imani da Allah da lahira ya yi jihadi a cikin addinin Allah ya fi wannan wanda ya ce shi yana shayar da ruwa a mausumin hajji yana ce da abinci yana mai amma tare da kafirci saboda haka ba daidai suka a wannan aikinsu ba da madogara abinda yake akwai walau Allah la yahdi ba shiryar da alƙawmal zalimina mutane a zalimai wato kafirai ta wannan ya sauka raddan alaman gala mayarwa ne akan wanda ce ya da haka shine abbas ya ce kuna ba ku faɗan alherinmu sai kuna faɗan mummunan halinmu kawai mu muke kaza mu muke mu ne muke shayar mu ne muke muke raya masallaci muke ciyar da baki muke shayar da alkausara mutum ya fada a wata lura mu nukan kame shi sannan ba ku iya faɗa wannan sai ku wani cewa an yanke zumunta an ki bin annabi shi ne kawai za ku faɗa saboda haka a ganinsa ba daidai ba ne shi ne allah ya ce mene الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون الذين ويندع amanu suka imani wa hajaru suka kawar daga makka suka tafi madina don allah wa jihadu suka yi jihadi bisa da don addinin allah ya ɗaukaka bi amwalin da dukiyarsu to wanda suka yi wannan da dukiyarsu da kayukansu a zama darajata sun fi girman daraja inda laifin allah wayannan sun suka yi daraja a gun allah a jiya mun faɗe su cewa su dukkan su yan aljanna ne wa ulaika wayannan humul faizun su ne masu rabo azafirun bil hayd su yi rabo da alheri su ne suka samu alheri Allah ya sa mu cikin su
يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم rabbin ubangijinsu yubashiru zai musu albishir a lahira ko kuma lokacin da wancan ke fita bi rahmatin yau da cewa raman Allah Allah ba mu su wani ruwan da yardan Allah bayan rahaman Allah kuma da yardan Allah yardan Allah kuma ya fi ko ya fi aljanna wa jannatin da kuma aljanna wanda na'imun mukimin nimomi zaunanne fi yake cikinta cikin aljanna akwai nima iri-iri allah ba mu
خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم allah ya ambaci subhanahu wata'ala ya ambaci abubuwa guda uku sakamako akan sifan abu uku shi ne za su samu rahaman Allah a fuskantar imani da Allah don rahaman Allah ta tsaya ne akan imani da Allah za su samu kuma yardan Allah a fuskantar jihadi don ɗauka addinin Allah domin ba da dukiya da rayu a cikin yardan Allah to za samu yardan Allah yardan Allah ita matukan dukkan alheri in ka samu yardan Allah to komai ya samu fakani a zama fi mukabalatihi cikin fuskantarsa a cikin aljanna fi mukabalatul hijirati cikin fuskantar hijira fuskantar hijira ka bar garinku ka bar gidanka ka bar yanwanka saboda Allah to wannan shi ne sakamakonsa babu komai sai ya zan Allah Allah ka ba mu yardanka to to wayannan wanda suka yi a imani suka kawa suka yi jihadi don Allah su suka fi girma a gun Allah Allah zai musu albisu da rahama da hukunsa da yarda da hukunsa da ni'ima zaunan ne halili da biya za su zama cikin cikin aljanna abadan har abada inna Allah Allah indahu ajrun azimu abunsa ne lada babba yake Allah ka ba mu lada babba a iktaru wannan zara wannan kuma ya sauka manta karfi wanda ya bar ƙauyen na yi hali saboda iyalansa ko fatautinsa kada ya lalace to shi ne nan ake Allah ke faɗi mu je ya yi walazi na amuru ya kai wanda kuka yi imani da ta taizu kada kurkiya ba a kun iyayenku wai rana kun da yan uwanku wai su ne auliya masoya ba Allah ba inista abin kubra in sun so kafirci suka zaɓe shi a iman kan imani wanda babansa ya zaɓi kafirci akan imani ba to shi kuma sai zabi imani akan baban nasa haka yan uwa wa man yajalla wanda yake bince su minkum naku ya so su ya bar yaddan Allah to fa ulaka wa innahum humu zalimun sune azzalimai in kana neman azzalimi to in ka samu wannan ka samu azzalimi Allah ya kiyaye mu ba a neman yardan wani a kan yardan Allah lannan su hina duhuni ne su hajji inda ma umunta su muje wannan aya ta sauka lokacin da wanda suka musulunta ba su ƙaurata ba jinjogin annabi so suna ce musulmi ne amma suna ce mu suna cewa musu musu mulanta ba su kawarsa ba suka ce mu in mun gawa dukiyanmu zai lalace fatautinmu za ta lalace gidajenmu zai rushe kuma zumuntanmu da yayyanke to shi ne allah yake gaya musu ai ba haka bane kulka gaya musu in kana abawukum in iyayenku suka zo ka san kai zumunta da ne uba ku to in iyayenku sanu wa amlaku da yayayenku wai wani yan uwanku wani wajikun da matanku washirarkun da danginku agribakum makusatanku wani da dukiya da kuka ce za ta lalace wanda ya tarabta ma kuka neme ta kai ka nemi dukiyan ka tara kuma allah yana da yako dubun da ka je in ya maka jiki za ka yi wasu jihadin da fatauci taushe ne ko tsoron kasa da lalace ta dakushewanta adamu ne bagiya wa masakin da gida dauke ce gidanku zai lalace tallauna in su wayannan abubuwa ne kuka kuka kuka zaba da uwa ai da uba da yaya da yan uwa da mataye da dangi biyar kenan da dukiya da fatauci da kuma gidaje da kuka mallaka to wayannan abubuwa takwas in su ne a habba ilaikum suka fi sauya gare ku minallahi daga Allah wa rasulu da manzansa wa jihadin da yaki fi sabili cikin tabarkin addinin Allah in kun zabi abu takwas din akan wayannan to faqatun ku zauna la ajli saboda abu takwas din nan ko gabar hijira da jihadi to ku zauna fata rabba su ku saurara ku saurara hata ya ce lagu amri har Allah kawo al'amarinsa wannan nalko ne gare su wato azaban Allah kenan ko fushin Allah shine al'amarin Allah wallahu Allah la yahdi al-qawm al-fasiqin ba shirye da mutane fasikai saboda haka saboda wayannan abubuwa ba za ka zabi ba za ka zabe su kan ya kan addinin Allah ba durbin da za ka je ka gudanar da addinin Allah shine mazaunin Allah ce mutum
لقد نصركم الله في مواضع كثيرة ويوم عليه بعد فقدكم كثرتكم فلم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين
laƙar nasarar kummun lahu hakikan kummun ne allah ya ba ku nasara fi na cikin guraren yaƙi ga da yawa kamar ranar badar kamar bani kura zata kamar banin lalini yahudawa ne a madina kun nasara a kansu to amma wannan kun yi nasara ne saboda kankar da kai ga Allah ku tuna yamma hunainu ranar hunainu tsakanin gune makka tsakanin makka da ɗaifa a wannan gun ba ku yi nasara ba da fari me yasa saboda kun ga yawanku shi ne Allah ya nuna muku yawa ba komai ba ne taimakon Allah shi ne komai yau mu kitalikum ran da kuka yaƙi hawazin a wannan a watan shawwal ne shekara takwas na hijira annabi ya gama makka sai ya tafi ɗaifa to a wannan gun ne ba a ji daɗi ba in za a jabar kun kawata kura lokacin da yawanku ya kawatar da ku har kuna ce lannan zubar yau ma min gilatin ai yau dinnan ba za a rinjaye mu don karamci ba su mutum dubu goma sha biyu ne kafirai dubu hudu aka kara amma a lokacin ba a yi nasara ba muje wadantum na an kudu ya tukun jama'an ku ba wadatar da ku sai an komai ba wadantum ne an kuma sai ba ta da wadatar da ku komai ba wala gada alaikum larnu kasa ce ta muku kunci bi ma rauba da abin da ta ba da fadin kasa na duk sai ya muku ya takura muku ma rabu ya da fadin ta ai satiya falam ta jidu makanin ba ku sami gunda kalma in nuna idai za ku nutsu gare shi ba lishi dalil saboda tsananin malaye kanku min hagu abin da ya same ku na tsoro kuka zaunsa Allah ya jefa muku tsoro sun wata wallatin sannan kuka juya mulmuri ne kuna ba da baya har mun hazmi ne kuka watsi ya tabbata na biyu annabi ne kaɗai ya tabbata alabar nadi baila a kan taguwar safara ba kowa kusa da shi sai abbas bafansa sai abu sufyan dan harisu dan bafansa abu ya yi mukunci mutane suka wace ibn haris ba to shi lokacin ya musulunta ranar da aka ci makka wafi bayan sirri an ce alazina tabbatu wanda suka tabbata din a cikin mutum dubu goma sha biyu mutum ɗari da talatin da uku daga muhajirai sai mutum 66 daga lansarawa ba su kai ɗari biyu ma cike ko ɗari da talatin shida sun kai ɗari sun kai ɗari biyu ko talatin da yawa ba su sauran ɗaya ba su ɗaya ba su cika ba a cikin mutum dubu hudu duk suka waze a cikin dubu sha biyu duk suka waze to shi ne manzo Allah yana ce ilayya ibadallah ilayya ibadallah ku zo gona bayan Allah suna ta gudu Allah ya saka musu gudu shi kenan ina zuwa za mu wannan shi kenan sai suka yi ta gudu annabi yana kiransu yana kan taguwa shi ne kadai kusa da abokan gaba yana ce ku zo bayan allah to shi kan dauka waye wani ya ce shatin ruwa iju kare fana zamna ya ce muka wata wai kibu aktafana kafin suka bi mu bayanmu an ce malaku su malakun allah sai suka saku a ranar hulenu da rawani jajaye suna kan dawakai wanda yake bidi-bidi to da aka watse amma daga ba annabi ya kira sai suka dawo sai suna zuwa sun sun sun sun sun suka taru to nan suka yaƙi suka yaƙi hawazin suka kama 'ya'yansu da matansu suka kama mutum dubu shida ba ta samun ganima babba kamar wannan ba annabi ya zama a ciki abin da a raƙumi kawai an samu dubu goma ne sha biyu ko kuma wani bane ya ce dubu ishirin da hudu raƙumi kawai aka tara aka samu ganima wanda ba taɓa samun ba to shi kenan annabi da aka tara sai ya bar abin sai ya tafi hawazin wato ya tafi ɗaifa ɗin da ya dawo sai aka raba annabi sallama akun akwai wanda suka sha mama da ita ɗaya yar halimatu sa'adiyya annabi ya ganta a cikin kamammu annabi annabi sallama ya mata zumunci ya sa ka sake ta ya kuma yanta ta ya girmama ta ya maida ita ga mutanenta sai ta ba su labarin yadda da annabi ya ganta cikin mutane yadda ya girma ta to shine dalilin musuluncinsu da suka musulunta sai suka zo suka samu annabi suka ce annabi kai ne mafi alherin mutane kafin su kuma alheri to mun zo akan mu hawazinu ka ba ka taimake mu kamar mana dukiyarmu da iyalanmu ya ce in ya zamo abin da kuke faɗi gaskiya ne zan yi amma sai ku zaba ko dukiyanku ko matanku da 'ya'yanku suka ce ai ba za mu kwatan danganta dukiyarmu a 'ya'yanmu da dukiyarmu da wani abu ba to sai maza Allah sallama ya ce to abin don ganima ne kuma har ba amma abin da yake nawa da na dangina da nawa da na dangina na mayar muku amma kuma sai ku da sauran jama'a sai aka kowa sai ya mayar musu to saboda haka annabi sallama mai sa da zumunta ne Allah taimake mu mun zuwa to ban je daidai magana
mutum ne ya rasu ya bar bashi wanda yawansa ya fi daya bisa uku abinda ya bari ba magada sai suka ce su duk abin da ya fi daya bisa uku ba za su biya bashi ba haka suna da laifi
mutum ne ya mutu ya bar bashi a kansa abinda ya bari wato ɗaya bisa uku wato kamar an labinsa dubu ɗari uku ya mutu ya bar dubu ɗari ɗaya akwai bashi dubu ɗari biyu sai magajensa suka ce su ba za su iya biya ba yana da laifi a suna da laifi bai kamata su faɗi haka ba in sun faɗi haka suna da laifi za su yi niyyar za su biya in Allah ya taimake su biya in bai taimake su ba to abin da ya fi ƙarfin ka dole ka bashi amma ba za su ce su ya yi musu bashin ya musu yawa ba bayan mun karanta maganar jabir wan abdullahi da ubansa zai mutu ya ce ana bin sa bashi da yawa amma duk lokacin da aka bi aka nemi ya biya bashi ya ce ubangijin abdullahi ka biya mana bashi to sai saboda ka sai su ta kokari suna roƙon Allah in ya ba su biya in bai ba su kuma in wani zai taimaka in akwai mataimaka a cikin musulunci amma yadda abin yake a musulunci musuluncin ake yi in ya zama na babu baitul malin musulmi ne za a je a je bankin musulmi baitul mali a ɗauko a biyan su a musulunci kenan to amma yanzu akwai musuluncin ba baitul malin in ma to saboda haka ba irin na wannan ba ne to saboda haka yana kansu kuma suna kokarin biya in allah ya biya musu su biya in ba biya ba allah ma ya sani sai kuma allah ne mai gafarta ne
sai wannan ya ce da fata malam da shawar lafiya ce ya halatta kafiri ya gina masallaci
bai kafiri ya halatta ya gina masallaci idan da musulmai ya kamata su gina masallaci amma in ba su da hali kafiri ya zo ya gina shi kenan amma bai da lada sai dai a duniya za a ba shi lada a duniya don wannan ayyuka ne da ba a tsaye da shi kan kan niyya zai samu ladan in Allah ya so ya biya shi a duniya in ya so kuma ba zai biya shi ba daidai niyyas ne in yayi da hayanci ne to ba zai samu komai ba duniya da lahira amma zai bar masallaci kuma za a yi sallah
sai ce za a iya cika azumi na wanda ya rasu yana da azumi ashirin
idan mutum yana da azumi ashirin sai ya rasu sauran goma ba wanda zai masa don da ya samu hali ya rayu da zai yi amma idan akwai azumin bara a kanka kai sakaci ba ka yi ba to shine sai sai ka zo ka mutu to har ga na bana ya zo ana yi ka mutu to ba na bara na yan uwanka za su biya maka in suya amma wani na bana kan ko rashin lafiya ne ma an ce ka sha a cikin azumi balle ka mutu shi kenan iyakan aiki ka ne
sai ce ina shiga wata magana ya ake cewa wanda ba zai iya azumi ba za a iya ba da ganyen abinci ko da bakwai
wa yadda ake ciyarwa wanda ba zai yi azumi ba kamar tsoho kamar marar lafiya su ne wanda ba za su iya azumi ba wanda sun jarraba sun ga ba za su iya ba to za su ba koyaushe in da safe maimakon su yi azumi in ya samu sai su ɗauki mudun abinci sai su bayar in kuma suna da wadata za su bayar za su bayar har su ba da kudin cefane wanda amma an ba haka ba sai su ba shi sai su ba shi dawa kawai mudu guda amma inda hali ana so su kyautata su su yadda zai je abinci
sai wanda ya ce assalamu alaikum wata malam kai shi ba lafiya ta ce ina shiga wata malam da gaske ne idan mutum ya rasu masu yi masa sallah sun sun fi sama da hamsin ana kyautata masa rahamar Allah subhanahu wa ta'ala eh haka manzo Allah ya faɗa idan mutum ya rasu aka samu saro biyu na muminai to suka masa sallah Allah zai masa gafara to amma irin muminan na yanzu fa ka lura- muminan ne kuma irin na yanzu don idan mutum ya fa- ya mutu fasiki fasiki ma ya mutu inda yana da wani abu sai a rika faɗan wai shi mutumin kirki ne idan mutum na kirkin ya mutu ko sai ga mutanen ba su zuwa amma manzo Allah ba da ka in an samu sahu biyu na muminai an gafata masa akwai kuma wanda yake in ya mutu ma in mutanen suka yi sau- suka yi sa- ya- dukkan wanda suka yi sada bayansa Allah yana ga- gafata musu kamar imamu shafi lokacin da ya mutu a M- a misra mutane fiye da dubu hamsin suka masa sallah bayan an gama sallah sai yar takarda ta faɗo aka ga takarda na ƙuduran Allah cewa dukkan wanda suka yi sallah wa shafi Allah ya gafata musu to saboda haka akwai mutumin kirki to in mutanen kirkin ne a yanzu in sun mutu ba ba su mutuwa mutum yana da addini kun sai da yana riko addini amma talauci ya masa yawa in ya mutu sai ga ana jin- jin- kin zuwa saboda shi matalauci ne amma in mutum fasiki ne yana ta ko mene yana yi na samu bai damu ba in ya mutu sai ga ana ta ta- ta zuwa har ma kamar yanzu al'adarmu sai a ce tun da yake shi shi wai babban mutum ne Eh, ko a ce sai a kai shi kofar sarki ko kuma masallacin sarki abin ko ba haka yake ba mutum wanda ake zaton abin ake samu yardan Allah Allah ka taimake mu sai wannan ya ce mai assalamu alaikum bukata malam zai sharuwa lafiya ya ce ya'ya suna da dama ta hana ubansu yin aure ko uwarsu a musulunci dai wane ba su da dama ba su da dama hana uwansu ko ubansu aure a musulunci cewa ma aka ce in uban yana bukatan auren to su masa su kuma ciyar da shi dole ne mutum ya ciyar da ubansa da matan uban yawa haka kuma dole mutum ya ciyar da uwansa da mijin uwansa sai dai in shi mutumin matalauci ne ta sani ta ce sai shi ga kuma wanda za su riƙe ta ta kita to wannan kan ciyar da ita da mijin bai kama ba amma in ban da haka mutum ya ciyar da uwansa da mijinta tilas ne ko kuma ya ciyar da ubansa da matarsa ubansa kan ko shi ne da mata wani dole ka ciyar da su amma a ce wai kana da haƙƙin hana su aure wannan baka isa ba wannan ɗaya bai isa ba musibin yana da yawa yawa don abin da yake auren nan akwai abu da yawa a cikin aure wanda yake mai albarka yawa Allah ya yi musu Allah ya yi kuma dukkan musulmai Allah an ce wanne yana da yaya mata yana bukata addu'a Allah ba su maza shi ne muka ce Allah ya yi musu Allah ba su maza na kirki kuma dukkan musulmai ma yanzu damuwansu ke na masu gidaje Allah warware musu damuwan Allah Allah hada su da mazajen kirki na albarkar nan Allah biya masa bukata Allah hore na ji kama wannan makana shi ke na ko? salati annabi goma ne Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta ma iyayenmu Allah ya gafarta ma iyayensu Allah ya gafarta wa malaminmu Allah ya gafarta wa malamansu Allah ya shirye da mu Allah ya shirye mana da 'ya'yanmu da matanmu da jama'anmu duka Allah ya ba mu lafiya Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya ba mu karuwan arziki Allah ba mu kwanciyar hankali don albarka annabi sallallahu alaihi dukkan fitinin da suke afkuwa a duniyar nan Allah ka yaye su dukkan fitinin da suke afkuwa a kan musulmai a duniya Allah ka yaye su Allah ka yaye su Allah ka yi tautai mu Allah don albarkan wannan wata na Ramadana don albarka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ka yi mana duk abin da zai dame mu Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa ma fi dharri man zalla zai yashu inda la bismi ya lam wa kana adim bi shay min min al ma sha wa sa kursi samawati wa ardi la yaquduhu illa huwa amin Allah kiyaye mu amin Allah kiyaye mu Allah kare mu Allah kiyaye addininmu Allah kiyaye mutuncinmu Allah kiyaye mu duk abin da muka naka Allah kiyaye mu musulmai maza da mata da muminai maza da mata a ko'ina suke don albarkar annabi da alkur'ani alam na sha'alaka sadrika ووضعنا عنك منك الذي أنقل ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع الأسر يسرا إن مع الأسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب Allah mana buɗi na alheri Allah sauwaje mana bukatunmu Allah ka yaye mana damuwanmu Allah ka raba mu da wahala da bakin ciki a duniya da lahira Allah ‘ya'yan musulmai da suke neman ilimin addini da na zamani da ilimin sana'o'i Allah ka ba su Allah ka sa ka albarkace su Allah ka sa albarka a ciki Allah ya taimake su ya taimake addinin musulunci ina an zanna fi da latul qadr amma da kama da latul qadr laylatul qadr khairun min alf shahr tanazzalu al malaikatu wa ruh fiha bismi rabbi min kulli amrin salamun hiya tamul layl hajr Allah ya mana albarka Allah ya mana albarka Allah ya albarkaci wannan taro namu don albarka annabi don albarka alkur'ani Allah abinda muke nema duka Allah ka ba mu mai albarka abinda duk Allah ka ba mu Allah ka masa albarka Allah ka jawo albarka a ƙasanmu Allah ka jawo albarka a garinmu Allah ka jawo albarka a angoyinmu Allah ka jawo albarka a hannayenmu Allah ka jawo albarka a gidajenmu Allah ka sa albarka a hannayenmu don albarka annabi بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت أمرتنا بدعائك وأنتنا بإجابتك فقدمناك كما أمرتنا فأجبنا كما أتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تبلو الميعاد كان تفاتيح بسم الله akan dukkan bukatunmu Allah sauke mana abinda muke nema na alheri abinda Allah taimake mu abinda yake neman mu na shari Allah ingije mana dan albarkan fatihatul kitabi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين